إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ɗaya ga watan zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yi da sha bakwai sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da shida iya inganta wanda kai tsaye insha Allah ta'ala muna ci gaba da wannan karatu littafi mai tarin albarka mai suna ahkamul jana'i wa bidahuha na babban malamin hadisi shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alaihi tashin karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zama lafiya da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan shi ne darasinmu na uku insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi wanda mun tsaya inda malam yake muna muna cikin muqaddima ko mun zo inda malam karshen inda muka ba inda yake cewa tabarakal ladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kenan bayan ya ce fa inna asdaq alhadith kitabullah wa ahsan al-huda wa ahsan al-huda wa ahsan al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shar al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar sai ce wa qala Allah azza wa jalla تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ما لن يشي bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi kanshi ya kuma jinjina ma kanshi ya ce duk mulki duniya baki ɗaya a hannun shi yake sai ce to shi ne wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa ba don komi ba sai don ya jarraba mu shi ne maluman tafsiri suka ce ai dan Allah ya jarraba mu tsakanin rayuwa da mutuwa kenan ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka rayuwa to zai jarrabe ka har sai ka mutu to kuma daga ka mutu wannan jarabawa yanzu yayi ne yayi ne sai dai sakamakon ta insha Allah ta'ala sai malamin shi gaba da cewa eh كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ce dukkan rai ha malama usul sun ce wannan ita ce kullu kulliya kullu ce wanda ta shafi kowa dukkan rai hadda na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dandani a radadi ciwo na mutuwa muna fahimta sai Allah ya ce wa nabluukum bishari wal khairi fitna Allah ya ce zai jarrabe ku da abubuwa daban-daban abu mai kyau da mara kyau Allah ya ce zan fitane ku da su dan in ga ya za ku yi shi kuma wa ilaina turja'una lallai ku sani makoma tana ina tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda da dama nan ma daga cikin malaman tafsiri suka ce ai Allah zai jarabu mutane da shiddati wa raha Allah zai jarabu mutane da tsanani Allah zai jarabu mutane da jin daɗi Allah ya yi muku ni'ima shi ma jarabawa ce haka wasiha wa saqam Allah zai jarabu mutane da lahiya da kuma rashin lahiya wal faqr kuma Allah zai jarabu mutane da talauci wal ghina da abin da ya shafi arziki kai Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabu mutane bima tuhibbuna wa ma yakrahuna da abinda mutane suke so da kuma abinda mutane suke ki me yasa fitina sai ce ai ibtila'an kawai jarrabawa shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana niyyar zura dan Allah ya gani kaifa kaifa shukrukum fi ma tuhibbuna ta ya za ku gode ma Allah da ya muku kyauta kan wannan abin da kuke so wa sabrukum fi ma takrahuna Allah kuma ya yaya za ku yi haƙuri dangance da jarrabawar da ya muku ka abin da ba ku muna fahimta Allah zai jarabe ka da abin da kake so ka ɗauki misali sharar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ko da biyan ku da dukiyoyin ku ko fitna ne wani wuri Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum aduwwun lakum kaga yanzu nan Allah sai ya ambaci mata ya ambaci iya ya ambaci dukiya duka suna daga cikin jarabawa za ka ga wani Allah ya jarabe shi da macen da yake bala'in so muna fahimta Allah su kan muna irin wannan jarabawa wanda kanta komi zai iya yi to haka kuma akwai wanda Allah zai jarabe shi da mace wanda yake so so da bai wuce na ɗabi'a ba muna fahimta to sai Allah ya jarabe shi ya raba shi da wannan matai wani abu ya shiga tsakanin shi ya sake ta ko kuma ta mutu Allah ya ga ya zaye saboda yana son ta Allah yana jarabta mutum ne tabi ta abin da yake so wani kuma yana da matar tana ta azabtar da shi sahira da dare bare shi shi kuma wannan in ta mutu ya zai ha zai ji daɗi ko a ce ta mutu ki so barka to amma sai Allah ya jarabe shi kuma matan nan take mutuwa a yi ta ja kuma a yi ta bala'in la haula wala quwwata illa billah eh ka san akwai mata in ji alkali da ka zauna da su wanda aka yi ka kwamfiyya mata kai samarin nan kamar su san karatun da ake ba eh amma magidanci ya sani baban zabari annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mace aljanna ta tana wurin mijinta ita nan Allah ya jarabe ta kai malama ta Allah ya mutu ni'ima fa mutum guda kai aka ce ta ba Allah ya ba ta aljanna amma sai ta yi tarawar kai ta ce miji goma ai ba uba goma bane ba ko ba haka nan bane duk wanda ya rike miji uba sai zai mutu baraya namiji ba dan goyo bane ko ba haka nan bane ba Allah ya ka albani ce ubanki ne lamba wani cikin mazan ha wanda ba yan goyo ba ha kalla dai karin magana sai kari kan mazaje inda ba ake nema aljanna shi yasa muna zamanin da arme bai da kima muna zamanin da namiji bai da kima mace ba ta san dalilin mijinta ba an nuna mata nan ne aljanna yake to wannan jarabawa ce za ki ga mutum ne gashi nan dai dan uwanki amma Allah yake sai kin bi shi ki samu aljanna Allahu akbar to haka Allah zai jarabe ka da dukiya ya baka ya ga ka gode mishi ya ga ta sa dukiyar nan inda yake so ko ko za ka kauce ma hanya haka Allah zai jarabe ka da talauci ya ga ka yi haƙuri ka mai da al'amari zuwa gare shi ko ko ka ce kudin kun zo rakiya ko ko ka ce hannu aka sama ko ko ka ce makiya gare ka ko ko ka ce mahasana gare ka ka san shi da abu duwai mutane sun kasa yarda cewa Allah zai jarabe su ba duk wanda ya ga wata jarabawa a rayuwar shi sai ce hannu aka samu shi ko ya ce mahasana ne ko ya ce makiya ne a'a Allah ne ke aiki shi kamar Allah ne aiki shi kawai ya jarabta ka ne ya gani ya za ka Allah sai ya baka lafiya ya ga ka bi lafiyar nan ka yi mishi da a cikin lafiyar nan ko ka bujire mishi Allah sai ya jarabe ka da cuta ya ga ka yi haƙuri da wannan ciwon ko ko ba za ka haƙura ba ita ma rashin lafiya a haka muke ko daga an yi ayi sai a ce to ko ne yi dama wani aikin nafa an samu shi ido damar kasuwa an samu ido ko ba haka nan bane ba ba a cewa jarrabawa ce Allah ne ya rike shi da wannan a duk sai mutane sun gama naku shirme sai su kawo Allah daga baya to kun ga sai Allah yake dukkan rai shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo mutuwa yana rantsuwa yana wallahi illa lil mauti da sakara manzon Allah kenan wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kai mutuwa akwai magani mutuwa babu dadi ya sa sai shi ba kuma tace baba ya daga kana cikin damuwa huska ta canza yace ya saki kwantar da hankali ki daga yau ba wani ciwo ba wani damuwa da baban ki zai shiga daga wannan Allahu akbar to Allah ka samu babu dadi ka sa daga damuwar nan ta mutuwa babu mu babu wata amma ka san su yan tijaniya manya ne duka wannan labarin da ake su sun ce banda su to kun dai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai sai ya dankan mutuwa Allah yake cewa kuma zai sharaje mu da abubuwa masu daɗi da marasa daɗi don ya ga mun mai da al'amari da nishi ko ba za mu mai da ba Allah ya ce in ma ba ku mai da ba to makoma sai gari da sai sai ma da yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai manzon Allah alaikum salam na'am ita rayuwa gaba ɗayan ta jarabawa ce kafinta in daji kan jarrabawa ce in wahala kan jarrabawa ce in mace kan jarraba duk abin da ka gani duka rayuwar jarrabawa ce ai shi yasa yace tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum shine maluman tafsir suka ce ai liyabluwakum bainal bainal hayat ila al-maut Allah zai jarrabe ku tsakanin rayuwa har zuwa mutuwa jarrabawa ce bakin da ka zo duniya tun kana jaririnka za ka fara haɗuwa da irin taka sannan ita jarrabawar nan Allah yana dura ma kowa ne wata zai iyawa jin bala'in da kaga mutum ya ce da shi ko wallahi Allah ya san zai iya shi yasa ya dora mishi muna fahimta abin dai da ake so yayi imani ya maida al'amarin zuwa ga Allah ya yarda ba wani wanda zai yaye mishi wannan damuwar sai Allah sai malam yace wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace hali wa duniya wai ni ne ma ya hada ni da duniya yace ma ana fi duniya illa kana kibrin sallallahu alaihi wa sallam yace kai ni ba kowa bane ba a duniya sai kaman mutumin da yake masaki yana tafiya akan abun hawan shi sai ya tsaya kalkashin wani ice sun maraha sai ya huta wa taraka yin ci gaba da tafiye shi ya bar wannan iko wannan hadisin abin da yake nuna mana rayuwar duniya ba madawwamiya ba ce ba duniya rayuwa ce ake ta ɗan lokaci muna fahimta yadda ka san abubuwa ana samun ku lokaci ko ka ɗauko wani magani ko abinci ko kaga an sa yayin kai ne ko to kai ma akwai lokacin da lokacin ya yi kai ma ka yi da ka tashi daga aiki in ma a aje ka ga wakati ta ishi mutane saboda ba ka da wani amfani a lokacin sai dai cutarwa zuwa gare su la haula wala quwwata illa billah to kai manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bi shekara 63 yana cewa ai shi a duniya kamar wanda zai tana tahiya ne dan da ya huta wai duniya kamar wata kamar tahiya ne yake yanzu ka dauka wanda suka mutu tun zamanin sahabbai suna hukunta cikin kabari daga su sai abin da suka aikata yanzu ka dauka wanda suka mutu wannan zamanin wanda suka mutu zamanin ɗan koriyo wanda suka mutu zamanin sigiyon misali suna can yanzu kowa wannan damar da muke da ita ce suka samu wanda ya ce ribar ta yanzu ya more wanda bai ce ribar ta ba yanzu yana can yana na dama kuma na dama mara amfani kashin sahe daban na marisha daban to shi yasa mu da muke da wannan dama mu yi amfani da ita kafin ta kurci wallahi sai ka kunce wata rana kullum za ka ji an ce ka mutu ko wani naka ya mutu haka dai ha a kawo gare ka mutuwan nan ba hazar ba ce ba kowa da lokacin da aka ibo mishi lokacin yana yi sai dai ka ji ya faru na bala ya ce ba kyau ka ji ana cewa mutum ya mutu ka ce ni ya faru ya ce ni ya faru ya ce a yanzu shi da aka yi shi ya faru e ka san yan boko mu ne in aka yi mutuwa dole sai akwai kwazu ƙarya ce ba kowace mutuwa take da kwazu ba wallahi ba akwai mutuwa da ba ta da kwazu lokaci ne kawai yayi aha ya ake wa da mutu kwanan shi ne suka ida kai Allah ha magana yake gaya mana tun kafin ya mutu gashi nan wurin kuna kallo za a ɗauke lauha وأنتم حين إذا تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون gashi na Allah ce to za mu ɗauka ha za a ɗauka ha kana ji kana kallo babanka ko mamaka ko abokinka ko wani naka yana da rai Allah ce to za mu ɗauka ana ɗauka sai ce tabbuna in kuntum sarikin in kun kun isa kuma yi ko da wasa ka taɓa jin an ce wani ya mutu ya dawo in ba shi ba shi ba da yake cikin filin shi da ne suke ta yau da a ce shau ya hito ga foto shau ya hito da gini aka kira bella ba aka ce wani shau ya hito ɗakin wani ce ɗakin wasa sai na ce ce ke nan kwarto na ko an ce ya hito shagon wani a ce duka bata ce ba wanda zai mutuwa ya tashi shi wanda ya mutu ran da ya wucan Allah ya samu cika da imani kina uwa mu yi imani da mutuwa gaskiya ce kakka tsaya kai cika dogon bincike an ce mutu ya mutu kwanan shi ne kuka yi ga kawai duk dubara da za a yi an zo karshen sani ba wata dubara da za a yi a mai doshi shi yasa in ku haƙura ku mai da al'amarin ga Allah ku yi in muku haƙura ba to ku yi da abin da za ku yi shi yasa ina wannan ubanci da ake in mutum ya mutu a ibi namun shi a farge shi a farge shi malaman musulunci ku siyar da wannan ba da damar su suna kallon akwai cin mutunci ga gawa ta karan kanta amma mutum ya mutu wai ba a yarda ya mutu ba wai so ake tafiya da arziki sai an nemo wata kwan ko ta ƙarya ko ta gaskiya kuma ba a samu ta gaskiya shi ne ta ƙarya dan ta gaskiya ita ce lokacin shi ne yayi kullu nafsin za'iqatul maut lokacin ne kawai yayi mutum za ka ga daga zama sai a ce bai tashi ba daga kwana sai a ce bai tashi ba wani katon shi ta ya taɓa ga abin cewa ya ce malam ka lamarin ne yake su su dai bayan da suka iya haƙari yi suke ce su har na ce so in aka mutuwa nan ne ka ga yin jibi ba kwana sun kare a bu siyar da wannan ba kawai ka rubuta kwana sun kare a bu siyar da ba dole sai ta bayanin kwanka ce ko ruwa ne sha ba daidai ba suka mutu wata aja ya ji ƙaryen banza ƙaryen wuri kawai wala Allah ya samu cika da imani malam yace eh wannan hadisi wannan hadisi ma da yake hadisi ne ingantacce wa akhrajtuhu fi takhrij fiqh fi al-Bukhari ga shi nan fa ba na hudu wa fil hadisi sahiha kuma ma da yake yayi takhrij shi a cikin kusla hadisi sahiha nashi wani zalim da auratu fi kitabi kuma ce na kawo shi a cikin wannan littafi eh sai da sarri wa ziyadatu shi ma da yake cewa bayan ha'idan wannan ko sai ce summa إنه لما كان حبيبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير هدي مخالفة لهدي سائر الأمم yake cewa sannan yadda ya kasance shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi lamarin gawa khairar hadi ita ce shari'a da tafi kowace shari'a alkhairi kuma ta saba ma duk shirin al'umma ba al'umma ba ke daya kenan mukhalafan li hadisa irin umami duk wata al'umma da ka sani kafin su shirya manzon Allah akan gawa ta fi ta fi kyau muna fahimta ko yake cewa mustamilan alal ihsani lil mayyit kaga ta manzon Allah ta kunshi kyautata ma mamaci ha in mamaci ya mutu a musulunci yadda ake kyautata mushi wankan ma ba ɗaya ba ake mushi a sa sabuli a sa turare a shahe mai jikin shi da turare da kawunin ma a safa turare kaga ta kunshi kyautatawa sannan ga addu'o'i da ƴan uwan shi musulmai da wanda suka fami guda da wanda ba fami guda ba za ka ga duka an taro ana ni ana roƙon ma wannan gafara me ya haɗa musulunci me ya haɗa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace kuma wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi sannan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya shafi harkar gawa ana mu'amala ne bayan kyautata ma mamaci ana mu'amalan mamacin ana mu'amalanta shi da abin da zai amfane shi a cikin kabarin a shi ne za ka ga in mutum ya mutu za mu zawa nan gaba mu gani abu na harko ana cewa mutum ya mutu za ka ji addu'a da za a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka nan ba Allahumma ighfir lahu Allahumma rahamhu sannan al'um ɗan uwan shi za su tsayi kai su mai sallar gawa su mai wankan gawa a cikin sallar gawa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa ni ya gafarta ma wannan Allah kai ma wani rahama muna fahimta ko wa yawma ma'adihi da kuma abin da zai amfani mamacin a ranar lahira shi ne a yi ta roƙa mai gafara Allah ya yage mai zunuban shi a sa Allah ya sa wannan ya zama na ɗan aljanna ana cewa Allahumma ijal qabrahu rawdan min riyadil janna muna fahimta ko wa ala al-ihsan ila ahlihi wa qaribihi sannan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin halakar gawa ta kunshi kyautata ma iyalan mamaci ta kunshi kyautata ma ƴan uwan shi kuna fahimta za ka ga bakin da aka ce naku ya mutu dukkanin ƴan uwa musulmai baki ɗaya kowa ya tare yana son ya kwantar muku da hankali yana ba ku abu Allahu akbar ko ba haka nan bane ba za ka gani ana daho abinci daga wurare daban-daban ana kawo muku ana lallafa ku ku zauna ku ci saboda abin da zai hana ku ku tsaya ko ku kula da abinci ko ku kula da ruwa ya same ku amma da aka saba mu shirye manzo Allah ha sai wahala yanzu da ka mutu ba magana nema ma ga wahala ba ake yanzu za a raba aiki ne wane ya samu ruwa da kullu ya za a samu gumba da umma kuma haka da mai ba ina za a samu wake ina za a samu da ake cewa buhunan shinkafa kai huk dan uwanka ya wuce yanzu ne bakwa a taimaka ba a taya ka shiga damuwa yanzu jira ake su kuma hatta malaman saboda rashin tsoro Allah su zo su bayyana kawuwa adda amma ba su sai an ba da kuɗi sai sai rike cash ba ba shi sai an rike kashi wallahi wani abun ko wallahi wani abun kace shiri ake musu wallahi na gani da ido na ba so ɗaya ba ranar da na fara gani wallahi sai da hawa ya fito min an dawo daga gidan mutuwa an dawo daga makabarta an zo an tsara an yi junguri-jungurin nan wai ga malaman nan zaune me ake jira suka ce a yanzu ba su aka kawo komai ba sai da aka je aka yi ma wanda baban nashi ya mutu aka yi mai magana dan sai da ya bado ka goma aka zo aka canza aka rarraba ana ana wasu suna da wasu suna neman canji cikin mutane duk wanda ke zuwa ya ga haka ake ko ba haka nan bane ba to dan Allah ga ya muni ina shari'a manzo Allah ta karantar da wannan hayaniye ka kalla ga in aka yi mutuwa sai dai ka ga a je a taimaka muku da tsohin da za ka ga ko mutuwa a kai kowace ta rike abin sadaka ta kai saboda ne ko yanzu kuna buƙatar taimako wataƙila mai rike da gidan da ya faɗi ba to yanzu in yau haɗi ya mutu saboda an ki bin manzon Allah kuma malumai sun yi shiru amma su kiran sunna ko ba haka nan bane ba sai dai ka ga abin da ya bar muku a yi kokari a yi da ya rufe shi kuma daga ranar nan ba ku sake ganin uban kowa sai yan kaɗan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ya mutu da Usman ya kai kyauta ya kai abinci gidan shi Aisha bin tace yace manzo Allah yace ba mu kula da iyalai shi bayan mutuwa shi sai mai imani to balle iyalai na ko naka ko ko ba haka nan bane ba to kun ga shiriyar manzo Allah ta kunshi kyautata ma iyalan mamaci da makusantan shi za ka ga yau an ce wani naka ya mutu duk wanda ya saka in ya haɗu da kai zai baka haƙuri ko zai roƙa ma mamacin nan naka gafara ai an kyautata muka kai ma ya ce Allah ya ba ku lada haƙuri Allah ya muku da zabo ko ba haka nan bane ba sai ke cewa wa ala iqamatil ubudiyyati lil hayy sannan hallau shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka abin da ya shayi harkar gawa akwai bauta ga wanda yake shi rayayye ne akwai tsayar da bauta Allah misali wankan gawa bauta Allah ne haka ne sallar gawa bauta Allah ne sahli kawai balle sa mutum cikin kamari wankan gawa za mu zama mutum duk wanda ya ba musulmi wankan gawa ya ruwa mai asiri Allah zai yage mai gudun shi guda arba'in in ka za mutum cikin kamari ba kai ne za ka samu mata aljanna guda arba'in ikon Allah a ba irin sa ba haka ha ka ba da wuri kabari ha ki kamata ku na ai tayi karanci ko ba haka nan ba to kaga duka wa'annan ibada ne sannan sallar gawa kalli za a baka kirati ko raka gawa za a ƙara baka sannan lokacin da kake mai addu'a kai ma bauta Allah kake saboda manzo Allah ya ce addu'a huwal ibada kaga ta kunshi bauta Allah ga wanda yake rayayye sai yadda shi ma zai ƙara wani cikin da haɗuwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko ta yaya malaki fi ma yu'amiru bihi mayyiti ta yadda za ta abubuwan da za a mu'amalanta shi mamacin yake cewa kanan ta hajji fi jana'iz yana cikin shirye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shahi lamarin gawa iqamatu al-ubudiyyah li rabbi li rabbi tabaraka wa ta'ala ala akmali ahwal ta kunshi tsayar da bauta Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin girma da ɗaukaka a cikin a cikin majicika hali shine ala akmal ahwal kenan za a bauta Allah subhanahu wa ta'ala ne a tsayar da bauta Allah a cikin hali wanda yake mai kyau ka ɗauka tun ɓangaren mamacin mun yi bayani za a wanka kai za a danna cikin shi za a hidda mai wani majina wani kaza wani abu duka za a yi a sannan hallau kuma in aka zo wurin bauta Allah subhanahu wa ta'ala kan sauran ibadun yake cewa kuma wal insan il mayyit ta kunshi kyautatawa ga mamashin wa tajhiduhu ila Allah da kuma kimtsa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha akan hali mafi kyau da kuma mafi falala mun gane za a kimka mutum kafin za a kimka shi saboda za a kai shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar shi yasa kaga har turare a ɗauki gawa tana kamshi ha malam wani abu ai sai musulunci gawa ma ha amma za ka gani wani malam shi da rayuwar tashi ma bai son sa turare a malam wannan zayin da ake yi ta je ka je da sahu da wani aika ce annabi ne za a samu to musibi ko ba haka nan bane ba to ka ji gawa ma yanzu a kai ta tagara da malicin da ana samu tsirari to amma sai za ka zuwa masallaci ka je kana shiga magana gaskiya akwai wasu daga cikin mutane wanda in ka daina sahu da su wallahi ba ka sallah cikin ko ko ba ka bane za su rikita ka har kan ka je na juyawa Allah ya shirye da mu wasu kuma za su zuwa masallaci da kaya masu da ti kuma yace kai ka sa horin riga dole da kayan shi masu dauda sai ya haɗe shi da kai ya bata ka musulunci bai karantar da wannan ba ana son in za su gana da Allah sai shiga mai kyau in za su zuwa hira ya fice in za a gana da gwamna ko ministar ko wani ya ake yi ba shiga ake mai kyau ba su za ka ganawa da Allah kuma ka sai kajan kajan kalli gawa ma sai an shirya ta an yi an kyautata ta kafin a kai sako sai shi wa hukufu da kuma tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akan gawa tsayuwar ne roƙa mata gafara wa hukufu ashabihi sufufan da kuma tsayuwar sahabban manzon Allah bayan shi ke da liman sallar gawa mun gane da kuma tsayuwar sahabbai a bayan shi sahu sahu yahmaduna Allah suna masu gode ma Allah subhanahu wata'ala wa yastaghfiruna lahu suna masu roƙa ma mamacin su gafara wa yas'alu wa yas'alunahu al-maghfirata wa rahma suna roƙon Allah ya gani ma wannan mamacin Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama wa tajawaza anhu Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi ya bashi ya bashi aljanna sallar gawa mutum ba iya sallar gawa za mu za mu gani ka gani tarkace da dama mutane suke ba su iya sallar gawa ba kawai muka magana ce a a ok shi bai ma lura ba mun gane ko kenan sai ke cewa sun man mashi bai ne dai ila an yi wuji'ahu sufratuhu sannan shi yasa in ba a taba shi da kansu za su tsaida shi ha su ne suka hida shi mana kamar in ya ɗauki lokaci ba taba ba sai su ce rogo ne shi yasa sai in ce kuri kaiwar taba kuri kaiwar taba ba yanzu ai kayi karatun namu ya tsaya ko
sai su sannan sai tahiya su je su ɗauki wannan gawa su sa ta a cikin rami muna fahimta sun ya komo huwa bayan an sa gawar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi yayi tsaye baina yadayya ala qabrihi ya shi yayi tsaye da kanshi akan kabarin wannan mamacin sa'iri da huttar bita yana roƙa ma wannan mamacin tabbaci ahwaza makana ilayhi a lokacin shi ne abu mafi tsananin bukata ga wannan mamacin muna fahimta bakin da aka ce annan muhammad salam da kanshi in an sa mutum cikin kabari sai ce ne ne ko roƙa ma ɗan uwanku tabbaci sai ka sai ka ji ana allahumma lahu allahumma sabbithu ya Allah ka gafarta mushi ya Allah kai ne ka tabbatar da shi saboda mala'iku annabi yake za su zauwa fili su tambaye shi to kaga nan ba a ce manzo Allah a makabarta yana tare mutane ba ko ba haka nan bane ba
a yi salati sha ɗaya hadaya ga manzo Allah a yi istighfari sha ɗaya ita kuma hadaya gawa a a yi ya latifu ɗari da sha uku wallahi to ka ji tsoron Allah kai da kanka ka sa abin da kake ba shi manzo Allah ya karanta ba manzo Allah yana tsayuwa ne akan kabarin yana roƙa ma wannan mamacin addu'a yana ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka sa tambayoyin nan da za a mai ba da amsa mun gane ko sannan haka su ma sahabbai suna yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana shi ne abin da mamaci yake bukata yanzu kallo ko sa mutum ke tabari da ake sa shi bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko kuma wa ala millati sa ka bari ma amma in ka zo ka ji za ana sa ka ji ana inna lillahi inna ilaihi ana sa gawa cikin kabari ka ce ba haka nan ba ake daga nan wani su kwana ka fara rigima ko ka ba haka nan bane ba yau ya kai makabarta in ka tafi ka cire takalminka ka zama wani ba kawai ba kawai a cikin mutane ko a kallon ka zai to shi wanga da hankalin shi ko ko shi ko bai san shi ne mahaukacin ba to ta ya za a yi jiri na bi sunna ka rinka mana kallon zarare kai ka saba masa yamma kallon mai hankali in dai ni zarare ne to ka yi ni zarewa koko kuma za ka samu hatta daga cikin masu sunna sunna sunna in wani yake hawa ne ya shigo makamata kin sakarni don kun yace shari'ar manzo Allah ce ce ki ka san ko ina sai sun ne ka san sanani koko ba haka nan bane ba wai shi da ya kamata ya ba sunna kariya an zo kai ba kai baka ce kai abin da suke daidai ne ko na kun ga kuma mu ba a ina sai ki dala rabu ka san ko ina yanyanye wai fa abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama matsala daga an sagawa daga an ga kami ki ce kana da sai ce ga fitan wuri maimakon su tsaya a yi tare da jama'a ahlus sunna ne fa su wancan bid'a akubar su ahlus sunna ne saboda munafiki da riman gindin zama shi ka duk inda kake ka bayyana wane ne kai a ya za ya same shi ya za ya same shi ba shi sa mutunan da aka yi ta kwanakin nan ba an dawo mutanen da suka yi tsaye su dai masu addu'a suna tsaye to sun gani rayuwa su zo su bayyana su ce yi zashi su kuma mutane suna da zazzabi ta su masu addu'a ba su ma zauna ba balle su a ta samu dama ba kasuwa yanzu sai a zo a ce to ake mutane suna yi a dace a yi banza da su yanzu ana nan dai wani ne wani tsoho ne bide ne yake ce aka ce wai ina albani aka ce albani ne zala a da yake yi ji wata biyu ta magana a zo a yi da dai wara ya gaba a bisa mishi ba malam jahiliya ba ta yi ba yanzu su mutane sun ki tafiya ni kuma ina nan bayuwa a yi addaye sai na tattare kayan na rage na ba shi ke nan ba to alhamdulillah wannan taimako ne daga Allah mun zama musu balazara kalli wai ni kane fa dan da ko ne su kuma da manyan riguna amma sun kasa saboda ni ba addini bane ba shine kawai mutsale da addini na isa yana su su kuma mata suna cikin gida daman su ƙarshen jahilci ke nan ba ba haka nan ba wai fa daga can sai an ci an sha sai a sha wai shi ne kawai addawa ba su san wata wai za aka koya ba Allah ya yi musu albarka aka ce ko Allah ya musu albarka ba su sani ba Allah ya shirya da mu to kun ga lokacin da aka ce mutum ya mutu to ba abin da yake da bukata irin addu'a wanda ya mutu ko wanda ke halin yankin namun bai kai shi bukata har da ba don shi halin da yake ya fi kowane hannu haɗari su wannan ba suna iya taba ka bane inda rayuwarka in haka mutu to kuma babban matsala wannan rayuwar za ka ga duk wanda ya mutu shi ya mutu kowa ta kai shi yake daga ka mutu amince Allah ya samu cika da imani sai ce kuma kuma ya ta'a kuma ya ta'a hadu bi ziyarati ila qabrihi bayan shi kuma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana kula da ziyara ma mamaci kaga shi ma wani abu ne wanda an bari za ka ga daga an kai ka an binne ka dangin ka kowa ya yanke hannun shi daga gare ka ba a ziyarar makabarta sai yan kaɗan sai in an kai wani sai ke to bari ya turfike ina ma ne kabarin wani ina ko ba haka nan bane ba amma manzo Allah takanan takan zai wanke kahuwan shi je kai ziyara ma makabarta ga wani ga wani ga wani ga wani ko ga wani har da dare ko kuma yanzu ai ba ma son zuwa makabarta ko ku balle a kai ziyara wai a ziyarar ma in aka kai shirya manzo Allah bai ta karantar da mu sai malam ce wa salamu alaihi za a yi sallama ga mamacin muna fahimta wa du'a lahu da kuma roƙa mishi Allah Allah ya ƙara mai rahama ha kama ya ta'ahadu al-hayyu sahibu fi fi dar dunya kai shirya manzo Allah ta karantar da mu ziyara abokanan mu ɗan uwan mu uwayen mu wanda suka rasu marinka ziyartarsu kamar yadda muke ziyara ta abokananmu wanda suke rayu ai wani shi ne hanyar tsara kuka da shi to yanzu daga an kai ka an sashi kamance da shi subhan eh haka ne tabbas magana saboda ba a ziyarar mana in aka yanka ka ta sai a dibo wani abu ya kai ka ko to kaga duka wannan aikin bid'a ne aikin su ne aikin su ne to ka gani manzon Allah yana kula da mamaci wurin kai mishi ziyara sai yake cewa kai fal awwal zalika farko ma zaka ga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula take da ni تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة سنة سنة تر أن أكا كيما مزالة صلى الله عليه وسلم كيما أما لاتي زيارة ها kenan kaga yana karantar da mu ba a so kuna tare da mutum ya har da shin lafiya shi kenan kun yanki kamar da ake yanzu ko ba haka nan ba a manzo Allah in ga kwana ɗaya bai je kaza ta baya ina wani lafiya ko mọ́wọ́ ẹ̀rù sai dai ina akwai wani interi to lokacin nan ne za a ce kai ina wani ya saba yin wasu ya saba kawo kaza ko ciwo kaza ko yin kaza wa aka ina yake ce ke cewa wata tsiro na akhira sannan manza Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai mamaci ziyara yana tunatar da shi lahira wai yanzu ka je ka sallar mutum likita ka ce wane ya jiki ya kaza ka ce su wane ka hana mai wa'azi kan lahira ƴan uwan shi za su ce kare ni ko daman ba banza ba tare da tasu ba ta dan Allah ba ce ba ko a ana yi wa uba ka zo wurin likitocin ba su ma san likita ka je su ga wani lamarin addini a cikin harkar sai ka dan wallahi kai ko karatu aka sama mu mun je likita dan maratin yana kwanta sai shi a sa mishi karatu saboda ko babu komi mala'iku rahama za su sauka kuma ina jin qur'ani insha Allah hankalin shi zai iya dawowa gare shi sai wani dan boko yana zuwa shi da doktor kawai nan sashi kuwa to yana je ina kalle wai yace a hidda a hidda karatun nan yana da yanjan mamacin yana da rinjar ambalatin bare da gaske yana iska ne to in ba na iska ba ƙur'ani kai ka zo ka gani ko addu'a ku je ku fitar da ambalaci za ku gani shi ku ɗaga hannu za ku mai addu'a a yi ka tsari likita yanzu ke wannan ku da fi da ku jira da Allah karkatar na ku so suke da gaskiya ku bari su yi nasu kuma wani musulmai don yare na mutane kuma shi ya jira ya mutu a mai addu'a sai dai ka bida abba kai kai haba mala ka gwada ka gani kuma wallahi duk wani dan malati ku je da ciwo ke cin shi ku je ku sami alqur'ani kusa da shi musamman a ce ya iya karatun alqur'ani wallahi yana samun sauki kwarai qur'ani waraka ne ko dai kuke serum ci serum ce waraka da fara da wasu maganin can daban duk cutar da ta gagara wace maganin ka to Allah subhanahu wataala alqur'ani wannan magana shi cewa shi yake ya sa albarka ya sa waraka ta to amma musulmi da dama sun yi sun kaurace mishi to kun ga ana san in ka ziyarci mutum likita ka tuna mai wani ka aje shi wannan naka ba na tashi bane wani kana kula da sallah wani da kaji kina ya yana neman kiyama kai ta kalmar shahada kai ka aje na ake kula da sallah kula ku ji aikin manzo Allah sallallahu alaihi sannan wa amruhu bil wasiyati wat tauba sannan manzo Allah yana umartar dan malatin da yake gari bayan ya mai wa'azi kan mutuwa yana umarta shi to oh kana da wasiya kai kaga dai kun saka ki sai sai a ce ka gani ko abin da ke gare shi ne ya dame ana fatan mutum ya samu lafiya wa ya ga muku zai tashi ko ko ba haka ran bane ba manzo Allah yana cewa wani kai wasiya kuma ka tuba dan zai iya yi ba ba tashi ba za ka yi Allah ya kana amna ya na amna mai ciyawa mala sai ke cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shirye shi ne yake wa amur man hadarahu bi talqinihi shahadatu an la ilaha illa Allah litakuna akhir kalamihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana ma wannan ya zo ganin ka sai ya ga kamar ciwon ka ya hau irin kamar rai zai fita ko sai manzo Allah ya ce ka ce la ilaha illallah wa da ce la ilaha illallah har wanda ba musulmi ba ina wannan bai huli ya muka da suna kana ko ai ba musulmi bane ba da manzo Allah ya ga ciwo ya same ya zo ganin shi ce la ilaha illallah ya kalli baban shi uban yace kai ima baba alqasim da'a ba musulmi bane ba amma da kalmar shahada yi musulunta shi mutuwa shi manzo Allah yace na gode ma Allah wanda ya kiratar da shi daga wuta mu yanzu kowa hatsoran yake me yasa saboda ka a cewa ne ya kashe wani saboda jahilci mu koko yanzu kana zuwa gidan musulmi kika kace to wani a dai ci gaba da su ba kuma in kana da wasiya tun da dai uwanka nan sai kokari kai wataƙila eh da sai an gaya mai wani ne zuciya za in ka zo ka ƙara ka ƙara barin ka ka shigo Allah ya shirye da mu me yasa manzo Allah yake li takuna akhira kalamihi sabida ya zama magana ta ƙarshe da mutum za shi ne kalmar shahada kuma ƙarar annabi ya ce duk wanda magana ta ƙarshe cikin duniya ita ce kalmar shahada ya yi ne da kanar janna to ka ji manufai amma duka mun kaurace ma wannan manufa mun koma kawai abin da ya dame mu shine ne abin da ya dame mu kun ga kaɗan daga cikin alkhairai da ke da kai cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan abin da ya shafi gawa nan duka introduction ne har yanzu ba mu shiga ciki ba amma kalli bayanin kai ka ce amma shiga cikin bayanin lissafi to yanzu kake tsammani an shiga a shi yasa yan uwa mu ƙara mai da hankali mu ƙara riko da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda zai tsabke kare da sunna wallahi karaba kaya da shi ah kaji mutum ya ce ni akan kaza zan iya komi a mu ba haka bane ba mu addinin mu dai addinin mu kawai na Dr. Idris da Mala Albani ne rayuwar nan ba ta da kima har in kana da kana raye kana kallo ana cin mutuncin addini kana kallo ana murmushin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta iya magana ne a wani rayuwar taka yau kowa kowa yau in an taba nashi sai inda garin shi ya kare ko ba haka nan bane ba amma sai a taba addini shi kowa ya shi ko wani yayin magana ma sai a ce ya yi shin kunya ko ya rena mutane in dai wannan ne rena mutane an yi ya rena su ba su suka fara rena abin da ba a renawa ba ko ba haka nan bane ba lokaci yayi sauran mutuna to wallahi ahli sunna ku ji tsoron Allah ku bi gaskiya ku bar kwale-kwale cikin duk abin da ya shafi ba shi bane ba addini sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun rayu kan addini kuma sun mutu kan addini kuma sun yarda su saba da kowa ka addini to kai ma in kana yin addinin da gaskiya abin da ake so kai kenan me ya haɗa mu da kai addini in ka saba ma addini tsakanin mu da kai ne nasiha yau ka kalla a cikin wannan garin namu kowa ya san daga cikin wasu masu da'awar sunna akwai wasu fasoyi wanda suke har duniya da tashi ba su da magabata na kwarai akan wannan fasoyi na kowa haka nan bane ba kuma saboda munafici dodo ne duk sun shiru suna shi ko ba haka nan bane ba kai a tambayi malamin sunna kan a tambaye shi ina Allah yake ya ce Allah yana ko ina ahlus sunna ne a tambaye shi kan maulidi addini ne a ce wallahu ta'ala alam wallahi ƙarya ce an ta'a alam kai ma ka san maulidi ba addini bane ko ba haka nan bane ba a tambaye ka shari'i addini ne laya addini ce da wasu fasoyi da dama to akwai wasu daga cikin malaman suna wannan garin wanda suke irin fasoyin nan matsalar da ke da kwai shi ne ko in wa'anda suke sa'a su a ilmi a shekaru ba su yi ba to wanda ake kallon ba su kai ba su ne za su kenan tun zaman lahiya ku da kuke daidai da su to ku ce ku ji tsoron Allah ku bari in ba su bari ba wallahi wanda kuke kallon ba su kan nan ba su za su haka addini yake kai kare ma ana tawa manzo Allah ya bashi kariya balle mutum sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka nan bane ba ku shi yasa mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu addini ba abu bane na san rai ba abu bane na ɗan tere na ni zan samu ko in birge wani ko in ba wani haushi a'a kai a matsayinka na musulmi ya zama da duk abin da za ka yi neman yarda Allah kake ba neman gamsar da wani ba ko ba wani haushi na sha gaya muku ni wallahi hatta karatu ko bincike to ina ba ka haushi ne riba ta ina birge ka mi za ka bani koko shi yasa za ka ga wani karatu in aka zo kai da kake gabana ka san karatun da kai yake eh to ya zaki sai in ketare ko in ma kwana da in burge ka muna hinta a shi rayuwar yau hannun ka take koko na wani kwanakin sai ce ai irin maganganun nan ne suka sa aka kama ka nace to kai da ba a kama ka ba ka addini sai a koko ba haka nan bane ba ni ina ƙara gode ma Allah da ya zama da kallon mana addini ko kuma haka rabani da ba kayan wani kake ba ko wani ya baka amana kake wani shi kuma kowa ya sa hanya ce ta magabata mu roƙi Allah in ma zai jarrabe mu ya mana jarrabawa irin wannan ai ta zo da sauki ba fa saukin ba kai irin wanda kake tunani a shi ne saukin da ta zo kan lamarin addini yanzu ta kila da wani aika aika ne mara kyau kai da kanka ba ka jin daɗi a ce wanda kake karatu tare da shi ya ji yayi wata aika aika ko ba haka ran bane ba a to da in zamana wani ya ji gani ya ce kai ma hankalin ka bai tashi to wa na kashi wanda ya kashe wani ma yana na hankalin shi bai tashi ba sai ni ko ko Allah ya shirye da mu. Eh, Allah kai ba mu ikon cin jarabawa da za ka yi mana kallon addini kuma Allah ka sauƙaƙa mana. Kina ya akwai masu tambaya ko wurin da aka ji ayi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah. Alaikum salam.
Kamar da shi na, shi mara laya ta wata yau ba ta ba ta yaya da ya ba. wanda kawai mutum haka yin barin laya ko kuna da barin laya ce a ce mai je
ban ya yi shi ji ba kuma shi ne a ƙarfi ka yi kuma da laya Eh.
kuma ne da laya aha dan ba ta jahilai ba ce ya kamata a ce a samu ita a cikin kurai
yana tambaya wane ne ya kamata ya jinyar dan malati wanda ya kamata ya jinyar dan malati shine mutum wanda yake da haske na addini kaka kuskura ka kai dan boko zalla wanda bai san Allah ba ya jinyar dan malatin ka ko kuma dan gargajiya a'a wanda yake da addini shi yake jinya saboda zai iya yi wa dan malatin nan daga nan ba zai tashi ba kaddara ma ya tashi wannan mai addinin shine zai rinka tuna mishi abin da yake bukata saman kan abin da likita zai mishi menene abin da yake bukata tuna mishi haduwar shi da Allah menene abin da yake bukata wani lokacin sallah yayi in yana jajen ciwo a ce wani kai hakuri ka mai da al'amarin ka ga Allah ko ko ba haka nan bane ba amma in ka je ka dauko dubiyoyin jahili shi babu ruwan shi sai dai a yi ta kawo kayan daɗi yana canyewa ko ba haka nan ba da gajiya ya kuma su na ba Allah ya ce yadda mu ba da ne koko ba haka ba Hmm. a ka ci gaba da zuwa ba watsuwa al'umma ba ne matsala annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi sulhu hudaybiya kuna tune da umar ya zo yana tambaye shi wai kai ba manzon Allah ba ne ba kai kake kaza ba Ali aka ce a goge Muhammadu Rasulullah ya ce hannun shi ba zai goge ba ko manzo Allah ya ce duk duniya in ba ta yarda ba Allah ya yarda ni manzon shi kawai ka nemi yarda Allah kun gane don mutane sun tari gabanka ko mutane ba su tari gabanka ba wallahi taruwar su ma gabanka jarabawa ce yanzu nan su ba Allah ya da kuka tari gabana ai jarabawa ce wataƙila sai yanzu wani bayani in zai in birge wani kure in ba na haushi to kuma kaga abin da ma a so game da awa a yi asara shi ne neman birge wani ko neman ba wani haushi a'a kai gurin ka ya za a yi Allah ya shiryar da kai da al'ummar duniya baki daya shi ne kawai sannan annabawa ma akwai annabin da zai zo ba mutum ko guda bayan shi haka ne akwai annabin da zai zo da mutum ɗaya akwai annabin da zai zo da mutane ƴan tsararu annabin nun shekara nawa ya yana wa'azi ka yi shi iya wa'azi ne a Allah ya shirye da mu ka yi da tambayin ko na wa alaikum salam eh yake wai in ka je ganin dan malaki to akwai yan jiya biya in za ka je da su ya za ka yi durƙusa za ka yi ka je da su ai ba a durƙusa a je da kowa ba a durƙusa a dange da kowa yake to har da ya za ta fa in sun baka wurin zama daga zaune ka yi in ba baka wurin zama daga tsaye sai ka yi addu'a ka ka fahimta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu in ka je ganin dan malaki kamar yaushe addu'a asal Allah azim rabbul alamin an yashfi ka annabi yace in kai wannan su bakwai in dai ciwon ba na ajali bane ba insha Allah dan malakin sai yayi ne sai ya tashi Allah ya samu dace abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya shirya da mu shirya ta addinin musulunci ya Allah ka tsarkake zuciyoyinmu da gariya da munafici ya Allah ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ya Allah muna roƙonka ka ba mu rayuwa mai kyau a duniya kuma ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sa aljanna ta zama da ita ce makoma a gare mu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahurci da kahurai ya Allah ka kashe da aka shirya da masu yinta ya Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Ya Allah duk musulmin da ke cikin kunci ko wani yanayi na damuwa ko mara daɗi ko wani talauci Allah duk ka san su ka san yanayin da kowa yake ciki kowane musulmi Allah ka yi mu sanin halin da muke ciki ya Allah ka yayi mana ya Allah duk musulmin da ke hama da wani ciwo Allah ka ba shi lafiya ya Allah ka yi gafara ga uwayenmu da malumanmu da sauran al'umman musulmi baki ɗaya wanda suka rasu ya Allah ka yi rahama a gare su ya Allah ka haska kaburkan ya Allah ka sa kaburkan su ya zama da tausayi ne daga cikin tausayin aljanna ya Allah wanda suke rayu kuma ka raba su da kunya duniya da lahira ka sa mutuwa ta zama da hutuci a gare su su ma Allah ka sa duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda kokarin shi zan yi wa musulunci ko musulmai shi ta sako ta hanya yana shirwa Allah ka shirye da shi in kuma bai shirwa Allah muna roƙon ka kai mana magani shi ya Allah ka turo wata tunkiya ta bala'i ta tunne shi kowa ya huta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته